الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na wato taujih na ilmul qira'at wa alaqatuhu ko taujih ilmul qira'at almutawatira wa shadha bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah wanda wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na wato 50 wato da tara kenan muna cikin suratul tauba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya to ayar da za mu tashi akan ta cikin suratul tauba aya ce ta 30 cip cip inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne wasu daga cikin malamai suka ce uzairu shine wanda an ka bada labarin shi a cikin suratul baqara inda Allah ya ce au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha wani mutum ne wanda ya shude akan wani gari ya ga garin ya ruguje mutanen shi sun mutu sai ce ya zai Allah shira irin irare wannan gari waɗansu malamai sun tafi cewa to da su waɗanda sun ce uzairu na kenan sun ce mutum ne mumini da ya ce an na yi hadhihi Allah ba'da mautiha mamaki ne yake yi ba yana shakka kudrar Allah bane wanda shine abin da magana ta fitowa a fili wannan mutumin mutumin kirki ne amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a asalin shi ba musulmi bane da ya kwaɗi wannan magana ne Allah nuna mai aya lokacin na yin musulunta to amma duk ko da mun tafi rinjayar da cewa matsayin mutum na gari ne ba shi ke nuna uzairu bane tunda allazi marra ala qaryatin wanda ya shude akan wani gari ba hudu sunan shi ba to don haka kada mutum ya zabura ya ce dole sai wani ake nufi to yahudawa ne sun ce uzairu dan Allah ne saboda duniya in Allah ya maka baiwa ko ta kuɗi ko ta mulki ko ta ilimi ko dai wani abu Allah ya baka to za ka ga in ba ka yi anniya ba sai mutane sun kai ka matsayin da baka kai ba kana samun wata baiwa sai ga mutane da kokarin kai ka matsayin da baka kai ba to ka tsaya wakka matsayinka na bawan Allah sai Allah ya kara ɗaukaka ka mun gane ko almuhimmu da yahudawa sun ce uzairu dan Allah na uzairu nibnullah to idan muka duba wato a cikin qurra imamu asim al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi alƙari annahwi sannan kuma da imamu yaqub al-hadrami sun karanta uzairu nibinullah sai da manto uzairu wato matsayin kama an yi mishi tanwini kama uzairun ne to dama da fathataini da kasrataini da dhammataini nunu sakina an gane ko at-tanwin asli shi nunu sakina ce tasbutu nutqan la kitabatan la khattan ma'ana yanka ce uzairun misali ko uzairin ko uzairan misali asalin shi uzairun ra'un ce da gomma da nunun mai sukuni sai a ce uzairun to amma saboda wajen rubutu kawai sai an kaga a rubuta gomma biyu ko kasra biyu in kasra biyu ne ko fata biyu sai an ka kashe nunin din sai an ka ƙara wasali guda to waɗanda ƙurra da ni faɗa sun karanta uzairu nibinullah saboda uzairun nunu sakina ce ibnu shi kuma hamzatu waslin ce ita wannan alhamza in ba farkon karatu ta zo ba a karantawa da ita to kenan uzairun nunun na da mi na da sukuni ibnu tunda ba a karantawa da alhamza ba'un ita ma tana da sukuni to kenan harufa masu sukuni biyu sun haɗu bai yiwuwa a karanta masu sukuni biyu kenan dole sai an yi takhallus wani lokaci fatha ake yi wani lokaci kuma damma ake yi amma galibi an yi mi an yi yin kasra shi yasa ka'ida ta ilmu sarf ce wa in sakinan iltaqaya faksir ma sabaq wa in yakun linan fa hasbuhu ahqqa to shi yasa sai malamai suka ce to nan da an ka ce uzairun sun ka ce kamar yana da matsayin wato suna wadan sun ka ce wato asalin shi arabiyun na suna ne daga larabci ya samu asali min at-ta'zir shine wato at-ta'zim girmamawa an gane ko kuma kalma ta ta'zir wani lokaci tana nufin yin hukunci wanda shari'a bata haddade abinda za a yi maka ba alkali zai ijtihadi at-ta'zir kenan sun ka ce to wa ta'zim sai sun ka ce to shi uzairun suna ne mutamakkin yana matsayin mubtada an ba da labari da ibnu da shi kenan sai zama to ibnu ba sifa bane matsayin khabar yake sun ce uzairu an gani ko uzairun suna ne mutamakkin tunda ya dauki tanwini ibnu kuma shine khabar kin shi a tsarin nahwu uzairun ibnullah sun kace kenan uzairu dan Allah ne can a bakin su waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa shi suna na kalma ta uzairu suna ne abrani daga ibraniya yare na yahudanci kenan to shine sun kace kenan sai suka yi sabani shin in an ce daga ibraniya ne wannan kuma tunda akwai annabawa da dama cikin yahudawa sannan an kai sabani shin asalin sunan mukabbar ne in an ce mukabbar sunan da a tsarin larabci ba a maida shi karami ba domin yanzu in mun ka ce rajulun namiji kenan babban namiji mukabbar ne in mun ka ce rujailun musaghar ne kamar dan karamin namiji to shi na waɗansu malamai sun ka tafi cewa shin mukabbar ne matsayin suna ne babba tunda an ka ce Sulaiman matsayin Sulaiman yana matsayin babba kenan wasu kuma sun ka ce a'a au musaghar ko ko a suna ne wanda an yi shi kamar karami daga wato tunda uzairu fu'ailun wazani na na tasghiri rujailun ba sani ko mun fahimta ba yawwa to to sai waɗansu ka ce to kenan in an ce tasghirin shi an kai kamar ya zan kenan suna ne na an yi tasghirin sa kuma tanwini ya shiga cikin shi kamar nuh kalima ta nuh tanwini ya shiga cikin ta kuma ba larabci bace tunda nuh ba a wannan lokaci ba abincin larabawa amma kuma ana mata tanwini ba sani ko mun fahimta ba yawwa to haka malamai sun kace to yan ce uzairu ibn Allah kenan nan suna ne mutamakkin sun ce uzairu dan Allah ne sauran qurra da mun kawo ba in mun ka fitar da imamu asim al-kufi da kuma imam al-kisai al-kufi da imamu yaqub sun karanta uzairu ibn Allah nan sai zaman to kenan ya koma matsayin wato bi ghairi tanwin sun kace saboda ghairu munsarif ne lil ajamiyyati wat ta'rifi ma'ana ajamiya ba na larabci bane kuma wata ta'rifi na matsayin ma'arifa sai zaman to uzairu ibn Allah bai bukatar tanwini wadansu ka ce a'a an shafe ta lil tiqa'is sakinaini saboda sakinaini sun hadu sai an ka shafe wato nunun guda saboda wani lokaci laraba suna da irin wannan tashbihin bi harfil maddi ko ko ibnu sai zaman to sifa ne na uzairu a wannan qira'a ya an ce uzairu sai zaman to ibnu sifa an gane ko wal khabaru mahdhufun ay nabiyuna kenan uzairu ibnullahi nabiyuna so ce uzairu dan Allah kuma annabin su ne ko ko ma'buduna abin bautan mu ina fata an fahimce ni yawwa larabawa suna da wata ka'ida sun kace annal lafzu ibn shi suna na ibn mata waqa'a sifatan in ya zamanto ya zo sifa baina alamaini an gane ko tsakanin alam guda biyu sunan da yake ma'arifa kenan غير مفصول بينه وبين موصوفه حذف الفه ana shafe alifin shi an gari ko khattan idan in suna zamanto kamar kace Abdullahi ibn Abbas kaga Abdullahi ma'rifa ne Abbas ma'rifa ne to nan ana shahi wato alhamdulillah shi wannan kaida ce ta nahwu amma in ba bayin alamaini bane ana tabbatar da ita to duk inda ta kai ta kawo da wanda sun karanta Uzairu ibn Allah suna ne mutamakkin amma yana da matsayin ma'rifa ko ko wani lokaci a larabci sunan da yake ma'arifa ana iya masa tanwini ko a sami shi alif wallam ba don saboda ya koma ma'arifa ba don dama ma'arifa ne ko kuma littanasub wani lokaci kamar da ibnu malik ya faɗa cikin alfiya wa littirarin aw tanasubin surif an gane ko dul masrufi wa littirarin aw tanasubin surif غير المصروف والمصروف قد لا ينصرف a ka'ida ta larabci lokaci saboda munasaba sai ka iske sunan da ba wato sunan da yake ma'arifa tunda ma'arifa bai daukar tanwini sai a maimai tanwini littanasub an gane ko sannan kuma wal masrufu sunan da yake masruf wanda ya kamata a yi mai tanwini qad la yansarif laraba sai su saboda wata munasaba sai su cire mai tanwini wannan ka'ida musamman wanda ya karanta ilmul adab ya karanta al-ash'ar ya karanta musamman ilmul arut zaga an ce maka harafi kaza an shahi shi saboda kaza ko an kara shi saboda kaza ba sani ko mun fahimta ba yawwa to littirarin au tanasub nan ba a cewa ittirar Allah ya ci su dai an ce Allah ya ci su kenan Allah ya kasa magana ne wannan sai dai a ce li munasaba ko wal hikma wa qalat al yahud uzairu ibn Allah a qira'ata wato asim da kisa'i da yaqub sai sun karanta uzair ibn allah wa qalat an-nasara al-masih ibn allah al-masih ibn allah su ko kristoci suka ce yesu al-masihu dan allah ne wal iyad billah sai allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana ce wanda suke faɗa da fatar baka a baka ma'ana magana ce wanda bata da dalili duk magana ta zamanto bata da dalili to kawai baki na faɗi ta ta zan kamar son rai ko hayaniya ko shirmi shi yasa ba hudin magana ne adda matsala ba kawo hujja akan magana da ka faɗa shi yasa Allah yake cewa hatu burhanakum in kuntum sadiqina sai Allah ce yudahiuna qawlan ladina kafaru min qabl imamu asim al-kufi shi kadai ya karanta yudahiuna daga daha'a yudahiu an gane ko shine daha'a yayi kwaikwayo sauran qurra sun karanta yudahuna qawlan ladina kafaru min qabl to shi ko yudahuna daga daha yudahi mudahatan ne in ka diba cikin ad-durrul masud fi ulumil kitab al-maknun da yawa daga cikin malamai sun kawo ishtiqaqin shi wato daha akin nan an gane ko sun kace daga wato dahya ne in an kace dahya al-ramma fa'ala mace ce wadda ta balaga amma kuma nonon ta bai fito ba dama mace in ta balaga nonon ta fitowa sai ga gabanta yana nan a shahi to sai zaman to ba a iya gane ta balaga ko bata balaga ba to wanda sai a kira ta dhahya to sai a ce saboda mi saboda kenan yanzu abin in an ce kai koyi sai a rasa gane wane abin ma daga ina ka samu shi kamar tunda kana koyi da wani babu kallon wata hujja ko dalili to qira'ata asim yudahiuna suna kwaikwayo yudahuna suna kwaikwayo sai dai yudahi daga dhaha yudahi duk da kyau sun ce a'a da dhaha shi yudahiuna da yudahuna shi yudahuna daga yudahiuna na an kashe alhamza amma wadansu malamai suka ce a'a yudahiuna wazanin shi daban daga dhaha yudahiu shi ko yudahuna daga dhaha yudahi mudahata suna kwaikwayo ne da abin da kafirai sun ka faɗa min qablu gabanin su qatalahumullahu nan ba a ce Allah ya kashe su sai dai a ce Allah ya tsine musu wani lokaci kuma an ce qatalaka Allah ana nufin Allah ya wadanka anna yufakuna Allah subhanahu wataala ce ta yaya ne ake juyawa da su wannan shine taujihi na qira'atin da sun ka zo anan illa abinda zamu fahimta anan shine cewa da yawan mutane suna sawa tsammanin kristoci su ne suka fara cewa Allah yana da da a'a mun gane ku wato da su yahudawan da su kristocin duk an rige su da Allah ya ce yudahiuna qaulal ladina kafaru min qablu ay min qablihim gabaninsu akwai wanda sun ka faɗi wannan sun ka ce Allah yana da ɗa muna ganewa to wannan shi ne kenan wannan magana ta farko abu na biyu wanda ya kamata mu gane da yawan mutane suna sa tsammanin da kiristoci da yahudawa abu guda ne musamman wanga zamani da muke ciki da an ka ɗauko a taura an ka kira ta ancient testament an ka ɗauko injila an ka ce nouveau testament an gane ko sai aka hada su ba aqida guda bace su a wajen yahudawa kristoci kafirai ne domin yahudawa su yi imani da annabi isa ba su kuma a wajen kristoci su kuma yahudawa kafirai ne amma waɗansu in sun ka samu su ayoyi kamar inda Allah ce wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay وهم يتلون الكتاب اه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى sun ce ba mu shiga aljanna sai ba yahudi ko kirista sun ce to kai kajiya sun hada ne sai a ce a a wagga au littanwi ike ta bambanta yawwa littanwi wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan yahudawa sun ce ba mu shiga aljanna sai ba yahudi au nasara su ko kiristoci sun ce ba mu shiga aljanna sai kirista balma an gane dalili kuma wanda ke nuna cewa ba aqida guda bace Allah ce wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab dalili na biyu su yahuda sun ce uzairu dan Allah ne kina ya zan Allah ko ba ka nan bane tunda an ce dan Allah kina ya zan jinsin Allah a to su kuma a wajen kiristoci ai uzairu ba dan Allah bane ba Allah bane to su kuma a wajen kiristoci yesu almasihu dan Allah ne an gane ko kenan ya zan Allah a wajen yahudawa kuma ba Allah bane ba dan Allah bane dan zina ne Allah ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima sannan sun ce sun kashe Yesu almasihu suna jin dadi ba akan haka wa qawlihim inna qatalna almasiha isa ibn maryam so in sun dauke shi Allah wa zai tunkari Allah ce zai kashe Allah kai su dauke shi ubangiji ba muna ga da shassa yahudanci daban kristoci daban sun hada wannan karyace karyace ne saboda a yaki addinin musulunci sai an ka kira shi bible mun gane ko sannan su kansu yahudawa mazhabobi daban-daban ne in ka diba cikin almilal wa nihal na imamu shihristani za ka ga yahudanci mazaba mazaba masu yawa ne su ba kiristoci mazhabobi daban-daban ne ga protestant manya-manya mazhabobinsu ga catholic ga kok waɗanda aka sa misra inda su malin suke to su 'yan protestant a wajensu 'yan catholic kafirai ne su ma shi sama in ka ɗauki tarihin turai a muwayen nash al'usurul wusta kiristoci da 'yan protestant da 'yan katolik sun kashe dubban junansu sun sha yaki to amma wanda bai karanta tarihi yake doka sai dauki duk guda ne to kaga wannan Allah subhanahu wataala ya bamu labarin wannan aqidar sun ka dauka su ma larabawa sun ce Allah yana da 'ya'ya su ne mala'iku 'ya'ya mata ne na Allah وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا كو عند الرحمن أو تكرا إناثا kaga sun ce ya mata dan haka yi ma Allah ƙarya ba yau ne aka saba ba kuma su kan su junan su suna adawa da juna amma in za a haɗu ne a cuta musulmi sai su abu shi yasa Allah ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd sannan Allah ce ta sabuhun jami'an wa ƙulubuhun shatta sannan adawa tsakankanin kiristoci ta cikin gida akwai ta wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah kaji ashe wajunan su akwai matsala su ma yahudawa akwai matsala tsakankanin su وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سيدي وجن كريستوتيا فأغرينا بالفاء abin nan kuma a gare da yi amfani da shi nan kuma cikin yahuda ce wa alƙaida bai da wal adawatul magda suna da rikici wa junansu rikicin cikin gida amma suna ɓoye shi ne in za a yakar musulmai shi yasa yanzu kiristoci inda suke aikin hajji a duniya ai kasar filistini ne can inda cocin da an kai annabi isa can da suke aikin hajji ba roma ba tun da asalin annabi isa ai ba yahudi ne kenan da amerika da turai dole na su tasirantu da yahudawa saboda addinin da suke bi wanda ya zo da shi asalin shi ai na yahudanci ne muna ganewa duk da yake ayoyi ne sun ka caccanza daban-daban to don haka yana da kyau musulmi mu tashi mu yi karatun abin da ake cewa dirasatul adiyan da kuma kamar abin da ke cewa al-muqarana bainal adiyan dan saboda wannan zai sa ka san tarihul adiyan ka san muqaranatul adiyan ka san yadda ake al-hiwar bainal adiyan musamman ɗaliban ilimi masu da'awa babi ne wanda ya kamata a ce sun shiga cikin shi kwarai da gaske wanda kuma yanzu kasashen musulmi suna kokarin yin wannan in muka duba a kasar misra azhar suna da majalis na hiwar wanda suna tura su a kasashe na turawa su je can a tattauna har vatican ita ma saudiya a ma'ahad na rabitatul alamul islami akwai kismi na alhiwar wanda wanda ya shahara daga cikin wanda suke turawa akwai wani dokta dan kasar asalin shi dan kasar Suriya ne amma Saudiya yake da zama yana karantarwa a Ma'hadul Ali na Rabitul Alim Islami da kuma yana karantarwa a Jami'atul Ummul Qura ana kiransa Dr. Munqiz As-Saqqar wanda ya mutu ya shiga cikin Google ya rubuta Dr. Munqiz As-Saqqar zai ga littafin shi suna da amfani kwarai da gaske kuma akwai littafin Al-Mawsu'a Al-Muyassara fil Adyan wal Ahzabi wal Firq Al-Mu'asira wanda Rabitul Alim Islami sun ka dauki nauyin bugata sannan akwai littafai alfirq wal adiyan wanda malamai sun yi akwai kuma almilal wan nihal na imamu shihristani akwai alfarq bain alfirq na imamu al-baghdadi sannan kuma akwai abin nan almilal wan nihal na ibn hazm da dai dirasat da ake yi dalibin ilimi zai samu dan littafai ya karanta su dan ya san addinai na da da na yanzu da kuma yadda ake tattaunawa da kuma ba da hujjoji da dalilai saboda hujja da dalili su suke kama dan adam ya gane gaskiya ya gane abin da ba gaskiya ba wallahu ta'ala أعلم
aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta ita ce aya ta talatin da bakwai a cikin suratu tauba shi ne wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala innaman nasi'u ziyadatun fil kufr an gane ko innaman nasi'u ziyadatun fil kufr imamu warsh an gane ko wanda yake rawi ne na nafiya da imamu abu jafar sun karanta innaman nasiyu ziyadatun fil kufr mun ji da kyau yau sauran sun karanta innaman nasiyu ziyadatun fil kufr to shi inna ma tufidul hasr tana nufin sha maka cewa shi annasi'u ko annasiyu kamar yadda muka ce gudun ƙura'in sun faɗa sun karanta duka ma'anarsu ɗaya shine cewa wato annasi'u kalima ce ta samu asali daga nasa'a shine yin jinkiri ba sai ko mun fahimta ba an gane jinkiri yawwa da Hausa an san dai jinkiri to daga nan wannan kalima ta samu asali to sai malamai suka tattauna akan wannan kalima wajen wato abin nan amma akwai qira'at waɗanda suke tun daga annabiyuna da annabiyu mun ce sun ce asalin shi annabiyuna annabiyuna sai alhamza ta zo karshe aka mai da ta ta zan annabi ko mu hudu wannan ba to shi ma annasiu sai da manto ya wance ta zo karshe sai aka mai da shi annasiu ina fata an fahimci yawwa sannan akwai kuma qira'a innaman nas'u ziyadatun fil kufr nas'u ba nasi'u ba ba nasi'u ba sai dai qira'a ce shaza an gane ko yawwa kina ala wazni fa'l nasiyu kuma ala wazni fa'il ba sai ko mun fahimta ba duk da yake akwai qira'a shazza ita ma abin nan wato innaman nasu an gane ko shazza ce to almuhimmu dai kalmar ta samu asali ne daga mi muka ce daga jinkiri domin annasu jinkiri yake rufi to shi wannan annasi'u din abu ne wanda yake yana da kyau a ce dalibin ilimi ya san abin da ake rufi shi an gane ko wato daga nasa'ana fa'ilun ne nasi'u fa'ilun ala wazni fa'il waɗansu malamai sun kace wato bi ma'anar maf'ul ya an kace bi ma'anar maf'ul kenan fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul kina al-mansu'u kenan abin jinkirtawa an gane ko shine wato abinda laraba sun kasance suna yi na jinkirtawa kina sai zamanto al-mansu'u watan da su laraba sun ka jinkirta ziyaratun fil kufr qari da cikin kafirci shi kafirci ma wani yahi wani wasu malamai sun ka ce a'a shi an-nasi'u ismu masdar an gane ko an ce ismu mastar abinda yana bada ma'anar mastar amma harufan shi buskai na mastar ba an gane ko kinan innaman nasi'u sai zama to ismu mastar ne mastar kuma shine jinkirtawa kinan ita jinkirta jinkirtawa wato ka kari a cikin kafirci daga an sa'a yunsi'u sai a ce insa'an shine mastar af'ala yuf'ilu if'alan amma sai an ce innaman nasi'u suna cewa an sa'a al'amra yunsi'uhu insa'an shi kuma sulasi suna cewa na sa'ahu yansa'uhu nas'an an gane ko yawwa to to in mun ka dauki cewa shi ismu masdar ne kenan jinkirta watanni wato ƙari ne a cikin kafirci kenan kaga babu matsala don aiki ne amma in mun ka dauki cewa annasi'u fa'ilun bi ma'anar maf'ul yana nufin wato abinda an ka jinkirta to shi annasi'u abinda an ka jinkirta kaga ba zamani bane annasi'u bi ma'anar zaman al-mansub kina yana dokar zamani wanda an ka jinkirta lokaci to ziyadatun fil kufri ƙari ne a cikin kafirci kaga kuma wannan bai da zaman tuwa cikin ƙari cikin kafirci masani ko mun fahimta ba yawa to wannan dole sai an kaddarta wani abu sannan ma'anar da ta fito ba tunda shi nasi'u daban in mun fassara shi da lokaci da an ka ƙara ƙari ne a cikin kafirci kaga shi lokaci ya bai zama tuwa ƙari cikin kafirci to nan shi na buƙatar dole sai an yi takdiri shi ya sama muka tsaya wannan wuri sai malamai suka ce to za ka kaddara wato mudaf inna ma nas'un nasi'i ziyadatun fil kufri shi jinkirta lokaci an gane ko na watanni ƙari ne a cikin kafirci wanda abin nan ko kuma ka kaddarta ma na biyu ka ce inna man nasi'u shi wato an nasi'u kenan zamani da an ka ƙara zu ziyadatin fil kufri kenan yana ma'abucin ƙari ne a cikin kafirci mana yana tattare da ƙari na kafirci ba sani ko mun fahimta ba saboda mutane suna da abin nan wannan ba za mu gane shi ba sai mun koma zuwa cikin al'ada ta larabawa al'ada ce ta larabawa kun san Allah ya ce inna iddatus shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi tatmin minha arba'atun hurum to waɗannan watannin masu alfarma guda hudu an gane ko uku jere shine zulqa'da da zulhijja da mi al-muharram sai guda kuma rajab wanda kira rajab mudha wata kabila ta cewa mudha saboda sun shahara da girmama wannan wata ban sani ko ana fahimta ba to larabawa sun kasance kamar suna da wannan al'ada akwai wani mutum daga cikinsu wanda ana kiran shi junada bin auf kamar yadda malaman tarihi suke kawowa to in laraba sun ka hito daga mina shi ne sadaru min mina sadaru min mina kina sun fito daga mina fa ya ƙumu zai tsayi wa ya ƙulu ya ce ana lalabi la'ujabu wa la'u'abu shi na makashi kira ni ne wanda la'ujabu ba wanda isa ya amsa mai inni magana wa la'u'abu kuma ba wanda isa ya aibanta ni wala maradda lima aqulu kuma ba wanda isa mai da magana da yake هذا العام قد أخرت عنكم حرمة المحرم إلى صفر سيتي وقع شكرا أخرت عنكم ناجن كرتام حرمة المحرم حرمت وتانا محرم أنقالكو إلى صفر سيزوا على صفر كنين ينزو يا ميد محرم يا كوما صفر يا ميد صفر يا كوما محرم وتشكرا انت تداو an gane ko sai kuma ya sake faɗa ya ce anan ladi la ujabu wala u'ab wala wala marad lima aqul qad haramtu hadha al'am muharraman wa abahtu safar sai ce to yagga shekara kuma na mai da muharram muharram na mai da safar safar ba sai kun fahimta ba to wanda al'ada ce ta lama da sun kasance suna aikatawa ba sai kun fahimta ba shi yasa Allah ce yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman suna halatta shi a wata shekara kuma suna haramta shi a wata shekara sai Allah ya ce li waqi'u izzata ma harrama Allah dan su dace da abin da daidai da abin da Allah ya haramta fa yuhillu ma harrama Allah sai su halatta abin da Allah ya haramta kaga muharram da matsayin muharram sai su dawo su sai zo su haramta shi sai su halatta shi kaga kiran sun halatta abin da Allah ya haramta shi ko safar yana safar sun zo sun yi sun haramta shi kaga sun yi sun haramta abin da Allah ya halatta ba na ana yin yaki a cikin shi kenan to wannan shine magana kan wannan amma kafin mu wuce akwai mas'ala biyu da ya kamata mu faɗa mas'ala ta farko wasu malamai suna ganin watanni masu alfarma da aka ce ba a yaƙi a cikin su har musu ta wuce ma'ana kenan yanzu ana yin yaƙi a duk cikin watanni sai malamai su ce a'a Sheikh Muhammad Al-Amin Shafi'i rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin waɗanda suke ganin haka cewa haramcin su an shafe shi amma ce daga baya mun yi shekaru ya ce muna akan haka mun yadda da haka mun kawo lalle akan haka ya ce amma a ƙarshe sai ya bayyana gare mu waɗannan hukunce hukunce ba a shayi su ba dan manzo Allah sallallahu ya faɗa a lokacin da ya hijjatul wada ya ce ka hurmati yaumikum hada fi shaharikum hada fi baladikum hada yasu kuma shine hukunci da kace da faɗa kin ya nuna waɗannan waɗannan watanni suna kaga mutum ko da babban malami idan kusure bayyana gare shi shi da kanshi yana iya dawowa ya nuna cewa wurin nan mun yi kuskure ko kuma wani gaya mishi ya gano kuskure na sai shi bayani ba sai kuma fahimta ba yawwa to wannan ita ce mas'ala ta farko abu na biyu waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa da an ka ce ziyaratun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman an gane ko me ake nufi da wannan abin da yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman sai sun ka ce wai abinda ake nufi shine zai ce halaltu lakum al-muharram wa safar ma'an zai ce na halatta muku muharram na haramta na halatta muku safar sai da mutu fahuma safrani kenan ya zama to kamar safar bi shekara ta kenan la muharram fi hadhihi sana babu muharram a cikin wannan sana wa inma fiha safrani kenan fa yuhillu lahum al-muharram wa yatruku safaran ala halihi al-asl wa fi sanati al-qabila shekara mai zuwa yaqulu muharramani kenan wa shekara muharram biyu a akwai babu safa ina fata an fince kenan malam yace to wannan kuskure wanga ra'ayi da malamai suka kawo akan fassara wanga aya yace bai yace domin idan an kace wata shekara an samu safar biyu kenan bu su haramta ba sai sai wata nawa wata uku ba sani ko mun fahimta tun da watanni hudu na sai zo ya haramta ya halatta muharram ya halatta safar kina kaga watannin da an ka haramta sun zan wata sun zan wata nawa kenan yanzu uku sun kai saura ba sani ko mun fahimta ba to sannan kuma in ya dawo ta shekara sai shi sai shi sai shi halatta su kuma tun da sai ya a can ba ya haramta ba sai ya halatta su kiran ya halatta nawa ya halatta biyu yawwa to malam yake wannan ra'ayi kuskure domin an kai haka musu dace da abin da Allah ya yi ba ya fada mutum da ya ce li waqi'u iddata ma harrama Allah kinan yi zamanto wacce shekara ya halatta ya haramta biyu kinan kaga watanni da an ka haramta huduna ya mai da su uku kaga bai dace da abinda Allah ya haramta ba tunda su da masu rana da abinda haramta shekarar da ya halatta biyu kenan watannin da ya halatta sun zan nawa sun zan biyar to kuma watannin da aka halatta nawa ne hudu ne kaga kenan sai zama to kenan an haramta kenan ya wato halatta biyar kenan bai dace da abinda Allah ya faɗa ba min ha arba'atul hur ba sani ko mun fahimta ba yawwa wannan shine abinda sun ka faɗa shi yasa ba wadanda suka ce to kenan sai su zo su ce to wadda shekara sun maida ta zilhijja biyu kawai sai a zo a yi hajji a wanda zilhijja na watan shaɗi kuma a sake dawo kuma a yi wani zilhijja sai a yi hajji biyu a shekara ɗaya ba an ɗauki wannan ra'ayi kenan ba su dace da abin da Allah haramta ba tunda shekarar da ya halatta ya halatta biyu kenan kaga uku sun kai saura su don hudu ba shekarar da ya haramta ya haramta biyar alhali kuma Allah hudu ya haramta kaga wannan bai dace ba sannan kuma wadansu suka ce a'a larabawa sun kasance suna cewa yi sammuna safara muharraman in sun ka gada masu yi ma safa muharram ta gani ko safar kawai sun gada ma cikin tsarransu sai su mai da shi muharram wa yi sammuna ma ba da safar matsalan kenan sai su kira abinda an bayan safar safa kenan kaga sun gusta sun gudda suke tunda in sun ka kira safar muharram sun ka kira safar ya koma min muharram kaga sun canza mai wuri shi to shi ko abinda abbayan safar kaga sai shi koma min sai kuma abinda abbayan safar kenan kaga ya tashi daga safar ya kuma muharram safar jumadal ula ke kenan ko wani wata sai su kira shi ba da sunan shi ba wa yahujjuna fi kulli shahrin amaini kenan ko wani wata sai sun yi shekara biyu hajji biyu fi kulli shaharin amin tunda in sun mai da wannan ya koma wannan sun mai da wannan ya koma wannan sai an kai inda su yi zulhijjan ba shi ne zulhijjan sai su yi sai su yi hajji kuma wata shekara sai ta dawo sai ta dace da zulhijja kaga sai shi zama to kenan kowane wata kenan shekara hajji biyu an kai cikin shi sun kace kuma sun kafa hujja wai sayyidina abubakar radiyallahu anhu shekarar da yayi aikin hajji sai ta dace da zulqa'ada tunda sun canza suna sai zulqada ya faɗo shi da abin hijja tunda sun canza suna sun mai da muharram ya koma safar an gane ko ko ko mu ce sun mai da safar ya koma jumadal ula jumadal ula kaga kuma jumadal akhira sun kace ana nan sai shekara ta zo wata na 11 sai dace da sayyidina abubakar ya zo ami tis'in yayi aikin hajji sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ko ya aiki a shekarar da ta dawo ta goma shekara ta goma sai wata zama to zulhijja ya koma wurin shi da goma sha biyu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna zaman qad istadarako ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard malai yace to wannan magana kuskure ta ba a yadda da ita ba a yadda a sai na abokan cikin zulqa'ada na yayin aikin hajji yace domin Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani shekarar da abubakar yayi aikin hajji wa adalun min Allah wa rasulihi ila an-nas yace mi yawmal hajjil akbar kaga ya kira shi yawmal hajjil akbar to inda ko bai dace ba da ranar da ta dace ai aikin hajji Allah ba zai kira shi yawmal hajjil akbar ba ina fata an fahimce yawwa ya ce ma da Allah ba zai ce ma yawan hajji da aka bari zulka'ada tun da shi Allah ya san zamani babu abin da zai goyi mishi to don haka dai za ku suke ɗalibai ilimin suna fassarawa da irin waɗannan maganganu guda biyu wanda suke cewa wata shekara a haramta wata biyu ko a halatta wata biyu wasu ma malamai sun faɗi wannan magana da waɗanda sun ce a'a suna gussa wata su ce wanga wata ya koma kaza su ce muharram ya koma safar safar ya koma muharram kaga sai zulka'ada sai kuma shi na nishadi sai dal hajji ya koma na farko wata shekara kuma sai dawo na sha biyu malam ya ce to wannan magana akwai kuskure cikin ta yawancin shi za a dauka na cewa wagga shekara ko ce ya haramta ya halatta safar ya haramta mi ya ya halatta ya haramta muharram ya halatta safar wata shekara sai ya dawo ya ce ya haramta muharram ya halatta safar kinan da wannan ne liwa da inda ta mafar mana don da wannan ne da a samu an daidaita da abin da su da su samu dacewa da abin da Allah subhanahu wataala ya haramta na mutum tun da haramcin su kafin ma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ana kiran su ashhurul hurum mun gane da kyau wanga sarkakiya ta wanda dole sai an abin to wanga aiki na Allah ce to shi nasi'un nan ziyadatul fil kufr qa'ilatul kafirci tunda wani mutum na katon kaddara ya ce koshi shi na da zakwa ya ce na halatta muku na haramta muku shi ko halattawa da haramtawa na wani na Allah ne kul ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala kul Allahu adina lakum am 'ala Allah tafsirun sai Allah ce to yudallu bihi alladhina kafaru ana fatar da waɗanda na kafirta da shi Imam Hamza al-Kufi da Imam al-Kisa'i al-Kufi da Imam Khalaf al-Kufi da Imam Hafs wanda shi kuma rawi ne ba tsari ba na Asim sun karanta yudallu bihi alladhina kafaru ana batar da kafirai da shi sauran kura sun karanta yudillu bihi alladhina kafaru kafirai suna bacewa da shi ba sani ko mun fahimta ba to anan cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an safha ta 142 sai suka ce suke cewa ita qira'ata yudillu bihi alladhina kafaru da an kace kafirai suna bacewa da shi sun kace abinda yake abin nan tawjihinta mana za ta jihinta da alkur'ani shi ne inda Allah ce yi hillunahu ama wa yi harrimunahu ama kaga suna halatta shi wata shekara suna haramta shi to kenan kamar yadda haramtawa da halattawa an ka danganta ta zuwa gare shi kuma gare su su kafirai kuma sai an ka danganta bata zuwa gare su ya dillu sun bace yuhillu ya halatta yuharrimu ya haramta kenan sai yakin ya zo ya zo guda waɗanda sun ka karanta da yudallu bihi alladhina kafaru an gane ko shi ne rawi na asim hafsu kenan da kuma hamza da kisa'i da khalaf waɗanda wurin ƙurra ne sun karanta yi zallu bihin lalzi da kafaru ana batar da kafin rai da shi sun kace to shi kuma za a yi taujihin shi da siyakin alƙur'ani a cikin ayoyin da sun ka zo shi ne inda allah subhanahu wa ta'ala ce zuyyina lahum su'u a amali ko ba ka da bani zuyyina kaga an kawata musu cikin ayace da kanta sai zama to ita ma kowace ta samu abin da ya abin sunan an ce zuyyina mabniyun lil maf'ul ko shi ma yudallu mabniyun lil maf'ul sai Allah ce to an kawata musu munanan ayyukan su wallahu la yahdi al qawm al kafirin Allah baya shirda mutanen da suke kafirai nan ko mu ce la yahdi Allah bai shirda da kafirai in al jinsiya ce sai zama to jinsin kafirai tuna ana nahin mahsus dan da yawan mutane kafirai ne sun ka shirya ko ba kan bane mutane sun kasance akan shirka sun ka shirya ai suna da yawa ko cikin sabai da dama a cikin suna akan shirka ne suka gane gaskiya suka tsawo ko kuma a ce al-ahadiyya ce wato waɗanda ya san ahad ma'ana sanannu ne waɗanda Allah ce mutu shirye da su ba waɗanda Allah ya san za su mutu kan kafirci irin su abu lahabin da ya ce tabbata da abi lahabin wa tabba ma ahna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran za ta lahabin wa mar'atu hammalatul hatab wadanda kafirai ne kuma Allah ya faɗi ba za su tuba kuma su tuba ba ban sani kuma fahimta ba da ire-iren su abu na ƙarshe wanda za mu ƙara bayani kan wannan ayar shine cewa da Allah ce yudallu ana batarwa yadillu suna bacewa cikin kafirai akwai wanda yake da ƙarin kafirci don da ce ziyaratun fil kufur domin kafirin da bai ja wani cikin banna ba yanzu in musulmi kana musulmi kan ja mutane ga aikin alkhairi kana da ƙarin lada ko ba kai to haka ne in kafiri ya ja mutane zuwa gami ƙarin banna to wanda mai halattawa da haramtawa shina da ni shina da ƙarin azaba shi yasa Allah ce allazina kafaru وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون لا قرا musu azaba Allah ke mun sani to aya ta gaba da zamu dauka ita ce aya ta 40 a cikin suratu at-tauba inda Allah subhanahu wataala ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in buku taimaki manzo ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya tana magana ne tun inda aka fara bayanin me yasa musulmi in an ce a fita wajen yaki jihadi suke ja da baya da baya ya ayyuha alladhina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi istaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah ay badal al-akhirah shi min al-akhirah kun yadda da rayuwar duniya wato ta ja ku bar zancen lahira tunda zancen jihadi da tabbatar da addini zancen lahira ne da ya kuta kyauta duniyar da lahira tun da in kun kake yakin ma kafiris ku suka mamaye ko za su mai da kubari kuma su azabu ku dokokin kafirci sai Allah ce fa mata ul hayatud dunya fil akhirati illa qalil ai jin dadin rayuwar duniya ba komai ne in an ka kaga lahira sai dan kadan tun da na duniyan ma na duniya dadin duniya ma shi kanshi tare da tashin hankali shi ba a taba samu abu mai dadi a duniya ba face da tare da tashin hankali kudi ba daɗin duniya ba ne to kana samun kuɗi yanzu na ɓarayi na neman ka yanzu na matakka na jiran ka mutu yanzu na ɗanka na fara kalkirkin abin da zai samu zuka mutu ba kuɗi ke nan ba mulki ba yana da daɗi ba kana samun mulki yanzu na ana shirya da za a yi a kashe ɗan uwanka na jini da shi za a shirya ya za a yi koko ce inda ma wani ya mutu kujeru da mu mutane kaga an samu matsala mulki ya kai inda in kana mulki komi adalcinka sai an samu masu bacin ka saboda adalcin nan da kake shi ke sa ba su sonka don su sabu saboda so su kai abar su cika da su babu baka ana neman ka a kashe kullum kana cikin tsaro ba ka iya tsaya nan da nan sai an samu masu tsaro ka to ba fitina ba ce mutum yana son jin daɗin duniya daga ciki akwai mata da ƴaƴa ko to mata mace da an kama ita duk wanda kaka kamar ta sati guda da hayaki hawa da tashi kankare saboda wancan soyayya da ake ta gina duk ƙarya ta kana kana can inda kake ita ko tana can inda take ana ta wani sheri sheri sheri sheri ashe sheri in ba kai addiya ba da an kawo ta yi sati guda duk wannan soyayya da aka yi theory ta pratica an shigo gida yanzu da sai ka ji sati guda ta ishe ka inda ba kwance za a bata ko kai a baka kwance shi yasa wani in ya samu balaguro ya bari iyali ne har daɗi shi kai yara mun fitina Allah ya kyauta to dan haka ne duniya ba wani daɗi bane shi yasa Allah ce illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima in buku fita ba Allah zai muku azaba in kun watsar da jihadi kenan wa yastabdil qauman ghayrakum kun Allah ya kawo wadansu kakkasa tsamani in ka bar aikin Allah shi kenan aikin Allah zai tsaya wala ta durruhu shay'a ba za ku fitar da Allah da komai ba can cikin suratu hud wala ta durrunahu shay'a saboda nan in ta gabata sai zama to atafina illa tanfiru kenan asalin shi in tanfiru da ta shiga saboda nafi sai ta ce wala ta durruhu shay'a sai zama to ma'tufun ne alal majzum an yi mashi jazma bi hasfi harfin nun لأنه من الأفعال الخمسة شي كنت ولا تضرونه شيئا مرفوع وعلامة رفعه النون لأنه من الأفعال الخمسة لم يتقدم عليه جازم ولا ناصب to sai Allah ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to sai Allah ce illa tansuruhu in buku taimaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba faqad nasarahu Allah Allah ya taimake shi bai ce fa sayansuruhu Allah ba a'a nasarahu Allah Allah ya taimake shi addini an an kaji ko kai ko kakkai ko ka kata gurma ko ka kawo addini ai gaba yastabdil qauman ghayrakum sai Allah ce iz akhrajahu alladhina kafaru wancan lokacin ba a bukatar ku kafirai sun fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka inda bai da karhi a wannan lokaci bai da magoya baya sai yan kasan Allah ce saniyas naini shina ɗaya in biyu daga shi sai na abubakar idhuma fil ghar lokacin da suke a cikin cikin kogo Allah ce idh yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce ma sahibin shi kaje aya karrata nuna sayyidina abubakar sahabi amma ɗan shi'a saboda fitina sun kace dan an ce sahib ba tana nuna ga kwarewa sun kace ba tana nuna ga kwarewa sun kace Allah ce qala lahu sahibihi وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب kun kace ga gare amma sun manta da cin sahibihi nan mutane da suke tattaunawa an gane ko قال له صاحب ابن وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهاوره sun ka ce fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktharu minka malan wa azzu nafa shi ko tin qala lahu sahibihi wa huwa kafarta bil ladhi khalaqa min turab kace ila ayyuhan tin yakushi amma sun manta can sahib guda musulmi ne guda kafir nan kuma sahib khairu khalqillah ajma'in ake zance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yace la tahzan kakkai bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana min Allah yana tare da mu ba a rarrahin da zatinsa ba bitta ayyidi wal nasr wal ilm an gane ko Allah yana tare da mu ko ba haushi yana cewa Allah yana tare da mu ko ba ka rabar la tahzan wa usman bisu ce nan ba kakkai bakin ciki ba kakka ji tsoro usman bisu ce a kakkai bakin ciki dan shi sai na abokan yana bakin cikin halin da ake ciki ka azuwa kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da natsuwa sakinatahu natsuwar shi alaihi gare shi shin sakinatahu tana komawa ne zuwa ga sayyidina abubakar ko ku tana komawa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk an faɗi wannan duk da shi abubakar shi yake cikin cikin damuwa shi yasa sai aka ce to kenan shi yasa mawu tsoso sun ce la tahzan la takhaf kakka ji su sun ka ce sai yasa an ka ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarwa to shi ko wa ayyadahu bi junudin lam tarwa Allah ya taimake shi zabiri sai shi kuma zuwa gaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sun kace to haka da arraba su wasu sun kace a dunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don inda tsuwa ta sauka sojojin Allah sun ta sauka shi sai da abukai ba sai aidan tun tsuwa sai ba za ta su kidan duka fa anzallahu sakinatahu alaihi na Allah ya kara mishi da tsuwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu bi jibril lam taqwa wasu kace a'a dukkan zamiran da abubakar ne fa anzallahu sakinatahu alaihi don shi yake cikin tsoro wa ayyadahu bi jibril lam taqwa Allah ya saukar da mala'iku sai sun ka kara mishi da tsuwa na ba za mu yi kenan dai akwai magangara guda uku ko zamiran gaba ɗaya su koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su koma zuwa ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ko na farko ya koma zuwa ga sayyidina Abubakar nabi ya koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ba ku gane su ba shi yasa taimakon Allah yana izuwa sai inda baka san kamari kai dai ka tsaya ka yarda da Allah dan Allah ya yarda da kai magana ta kare sai Allah ce wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla sai Allah ya sanya kalimar kafirai ta koma ita ce as-sufla as-sufla ba ta kasa ba mafi zama kasa muannas ne asfal an gane ko wa kalimatullahi hiya al-ulya kalimar Allah ita ce wato mafi daukaka an gane ko mafi daukaka to imamu yaqub al-hadrami albasri ya karanta wa kalimatallahi hiya al'uliya ba wa kalimatullahi ba wa kalimatullahi shine qira'a ta jamhur to ya zama taujihin wannan sai malamai sun ke ce ita qira'a ta yaqub wa kalimatullahi hiya al'uliya an yi mata wato taujihi bisiyaq fa hiya ma'tufatan fa hiya ma'tufatun 'ala al-maf'ul al-awwal ja'ala qablaha domin ya ce wa ja'ala kalimatar labi na kafaru sufla wa ja'ala kalimatar lahi fiye al'uliya kalimatar labi na kafaru kalimar kafirai ita ce ta kafirci kalimatar lahi kuma ita ce kalimar allah ita ce kalimar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ba ka rabu ne wannan shi ne abin da zai yi tuwa zami amma wannan ba shi kadai da iya shiga ba ko kalimatar lahi shi ne kalimar allah cewa kalimar Allah Allah ya ce shi zai rinjayi kataba Allahu la'azlibanna ana wa rusuli wannan ya tabbata su kafirai sun ce su za su yi su za su rinjayi kiran ku sai Allah ya sa an karin jayi su kiran kalmar Allah ta zama to ita ce mafi dokaka ta kafirai ita ce kasa qira'a ta jamhur kuma wa kalimatullahi hiya al-ulya ba sai ko mun fahimta ba sun kace to ya an karanta wa kalimatullahi hiya al-ulya bil raf'i ala al-ibtidai kiran sai ya zama to kalimatullahi shine mubtada hiya al-ulya shine min matsayin khabar ita ce madaukakiya to wadansu malamai da sun kai taujihi sun kace to ita qira'a wa ja'ala jumla ce fi'liya tufidu al-hadath tana nufin abu ya faru ko ba ka rabani shi ko wa kalimatullahi al-ulya jumla ce ismiya to jumla ismiya tufidu الثبوت والاستقرار سيدنا دابا أثبت haka abin yake nan ku waja'ala na a zahiri ne yanzu na Allah ya bayyana dama abin haka yake amma yanzu waja'ala kalimatul ladina kafaru sufla ya bayyana gashi a fili an ka gani ta su sai kasa wa kalimatul waja'ala kalimatul lahi akra'ata yaqub yanzu kuma ya bayyana kalimat Allah ita ce madaukakiya saboda wanga abin da ya fa shi ko can wa kalimatul lahi hiya al-ulya akra'atu a tabbaci haka dama abin yake rubuce kalimar Allah ita ce mafi daukaka don haka in kana tare da kalimar Allah kai imani ta kai aiki da ta ce Allah ya daukaka in ka ci aiki da kalmar Allah sai Allah ya kaskanta babu yadda za a yi a samu ɗaukaka ana samu ma Allah ko da kan kana cikin jin daɗi ko ka samu wata ɗaukaka to dama na wani ɗan lokaci ne a zahiri ne abin yake amma a ƙarshe ba za a yi kyakkyawan karfi ba wal aqibatu lil muttaqin kaga fir'auna da yayi kafirci duk abin da yayi yayi amma ƙarshe annabi Musa da yake da tauhidi shi Allah ɗaukaka a kashi to kuma ba shi kaɗai ba duk misalai ka ɗauki duk annabawa da bayan Allah na gari waɗanda sun kasaya magaskiya sai da Allah ya ɗaukaka su wanda musu tawarin sai sai da Allah subhanahu wataala ya kasanta su to hmm cikin hadisi na musnad na imamu ahmad to wannan shi ne to ga dukkan alamu kalimar Allah kalimar shahada tana da karatu mai yawa كلمة الشهادة أسماؤها فضائلها وفضلها في الدنيا والآخرة معناها نواقضها شروطها ضوء سيكون ثمرتها وفوائدها في الدنيا والآخرة الحسية والمعنوية to ko haka ka dauka dai karatu ne tsawo kan kalmatu shahada ya kamata ma ai karatu kan wannan dalibin ilimi ya bincike kan wannan ga hutumobi nan ga muhadarat nan ga emission emission nan saboda a san tauhidi al'umma in san tauhidi ba ya ishe ka falalar kalmar shahada cewa duk annaba wanda Allah ya tudo don saboda su tabbatar da ita wanga dai an kamar ka ya ishe ka yin nawa ka falalar ta Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam gurgurun ikon mu har ranar da za mu haɗu da shi Allah ya tsare mu da imanin mu da mutuncin mu Allah ya tsare mu da kasashen mu da kasashen musulmi gaba daya Allah ya tsare mu ya tsare gaban mu ya tsare bayan mu ya tsare mu ya tsare mu da zuriyar mu Allah ya kare mu na dukiyoyin mu Allah ya kare mu na wato alkhairan mu gaba daya na duniya da lahira da dukkan alamu lokaci yayi halin shi nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba in Allah ya kaddara ya babu iko abinda muka faɗa ya zama turi da Allah shi ba mu dada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh